innaka hamidun majid dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama farin jaka da aikake daga Allah muna yi wa Allah godiya da ya azurta mu da kammala azumin watan Ramadana lafiya muna yi masa godiya da ya bamu imani da kusanci gare shi muka yi ibadun da muka yi muna fatan Allah ya karba mana ina shaida babban bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan uwa musulmi ya ku mutane zamani yana juyawa yau da gobe kuma yana tafiya da abin da yake tafiya da shi yana tafiya da lokaci yana tafiya da rayukan mutane yana tafiya da abubuwa masu yawa wanda ya yi ibada ya yi amfani da lokacin da aka ce a ibada ya yi ya ribata wanda kuma ya yi kasala bai yi ba yau da ramadan ga ya can ya tafi can ya tafi ya ishi mutum tashin hankali da bakin ciki da damuwa a shi duk wanda ya yi ibadan nan babu tasirin ciwon ibadar a jikinsa wani bai fashin tarawih ba ballantana ta hajji wani kuma ba zai iya irga maka kwanaki biyar da ya jera ba wani ya yi sadaka da dan abin da Allah ya hore masa wani kuma ya yi rowa duka dai ga can ya tafi ya tattara kayansa ya hada guzuransa wanda ya zikiri ya yi ibada ya kusanci Allah ya nemi yardar Allah jakar ta tafi wanda bai yi ba shi ma gashi yana cikin nadama to lokaci yana tafiya al'amura suna nisanta kabari yana kusantar mu ga masoyinmu ya kama hanya ya tafi babu abu mai ciwo irin rabuwa da masoyi irin wata ramadana bayan da za mu yi in kaga ka sake yin ramadana mai zuwa to kana da rabo kuma ba dukanmu ne muke da rabon da za mu kai wannan lokacin ba. Damunan lafiya kalau kuma ba mamaki kafin mu karasa za a sheme mu. Wataƙila wani a cikinmu a kabari zai Ramadan za ce masa. Shi ne kullum idan an ce mutane ku aikata alheri ku maza ku aikata. Kuma aikin ma ku yi sauri ku aikata. Haka Allah ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku aikata aikin da za ku samu gafara daga Ubangijin. Bayan Allah na ƙwarai innan kanu sari'una fil khairati suna yin gaggawa wajen aikata alheri ba a jinkiri inda yin ake alheri. Da ka fara tunanin za ka alheri sai shaidan ya ce maka jinkirta watakila ba rabon ka wani. Kuma sharrin jinkirta aikin alheri zai ci maka lokaci kai baka yi shi a yanzu ba. kuma ba ka da garantin yinsa a gobe sannan duk lokacin da ya zo maka kafin kai wancan alkhairin shaidan ya haramta maka ka dada wani alkhairin da ka yi alherin nan ka gama to da wani alherin ya dada biyowa baya ka dada yi shi yasa mutum yana gaggawa ne ya ci ribar abin da zai ci riba tafiya ta tafi ina muku wasiya wannan hudubatawa da jin tsoron Allah saboda da jin tsoron Allah ne ake samun rabauta ku yi ijtihadi ku yi kokari wajen kusantan ubangijinku duk wanda ya kokari da ijtihadi wajen bin Allah to zai gamu da Allah kuma zai dace da yi wa Allah da'a kuma shine za ku ga ya hannu akan sabon Allah ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku duk abin da ya ɓaci tsakaninku ku yi sulhu ku daidaita da kai da iyalinka da kai da iyayenka da kai da abokananka da kai da makocinka da kai da yan uwanka ku bi Allah ku bi manzon Allah in kuntum mu'minin ne muku wasiya da dawama akan aikata aikin alkhairi kyawawan ayyuka dube mu a watan Ramadan inda muke cika masallatai inda muke rike da karatun Qur'ani yadda muke rike da tuba da addu'a da roƙo ku dubo sunmu kuma bayan watan ramadana ta wuce kai ka ce ba su ne suka yi ibada a jiya ba malamai suna faɗa alamar Allah ya karɓi aikinka na watan Ramadan shine bayan Ramadan kaga ka ƙara himma ka ci gaba da bautan nan ya mulailin nan kana yi azumin nafilan nan kana yi sallar daren kana yi sadaka kana yi mai imani mai kusancin ubangiji baya cewa na daina kaza saboda Ramadan daman ba watan ake bauta ba Allah ne ake bauta Ubangijin Ramadan shine Ubangijin Shawwal, shine Ubangijin Zulqa'da, shine Ubangijin Zulhajj, shine Ubangijin watanni gaba daya. Yanda yace kai ibada a can, to yanzu ma dai yana buƙatar kai ibadan nan ka samu tsira a gare shi. Da haka ku dawwama akan aikin alheri. Ana Aisha ta ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi an tambaye shi wani aiki ne Allah ya fi so. Yace addu'a wa in qalb aikin da ya fi dawwama komin karancinsa don haka duk abin da aka dawwama ana yinsa ba a dainawa na alheri to wannan shine Allah ya fi so duk yawan aiki ko da mutum zai yi in dai zai yi kaɗan ya bari ya daina sai ya manta ya zo ya kama yi to Allah baya son irin wannan aikin kaɗan ɗin kaɗan da aka dawwama ana yi shi Allah ya fi so raka'a biyu ce kake da daddare ka dawwama kana yi raka'a hudu ne kake ka dawwama kana yi ba komai Allah ya sa mata albarka kuma Allah ya karba haka ya koyan uwa mana dan uwana ku sani cewa malamai suna cewa dawwama akan aiki dalili ne na shiga aljanna duk wanda kaga ya shiga aljanna to ya dawwama akan aikata aikin alkhairi akwai hadisi sahihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yace Allah ya nuna masa kansa a gidan aljanna yana shiga sai ya jiyo ƙaran takalmar ladaninsa Bilal. Ya shiga sai ya jiyo ashe tuntunin Bilal yana ciki, da ma ƙaran takalminsa yana tafiya. Ya tambayi mala'iku suka ce mai ladaninka ne Bilal. Lokacin da annabi ya zo sallah asubahi, yau kowa magana ba sai ya ce ya Bilal. To Allah ko za ka gaya min wani aiki da ka san kana yi tsakaninka da Allah? har Allah ya kai ka gidan aljanna don jiya Allah ya nuna mini a cikin aljanna na ganka a cikin aljanna har na ji karar takalman ka a gaba da Bilal ya shiru yayi mamaki yace to annabi yace ka gaya mu na aiki ne ka san kana tsammanin Allah zai maka wannan halala da shi yace ma amiltu amalan arja indi babu wani aikin da nake yinsa nake tsammani Allah zai mun sakayya a kai illa ina da wata ɗabi'a duk lokacin da na yi alwala da daddare ne ko da rana to wannan alwalar sai na cire mata zakar raka biyu yace na ɗora wa kaina da na yi alwala sai in ce ah to me amfanin alwala ba a yi sallah ba in dai alwala ta ta warware in dai na maimaita alwala to in Allah ya sa ta sai na yi raka a biyu dan in busar da wannan alwala ne illa sallaitu bi zalika tuhur ma kutiba li an usalliya a wannan riwayar ma ce sai na yi ta sallah iya abin da Allah ya rubuta mun zan sallah a wata riwaya ta Imam Tirmizi Bilal ya ce ba a taba kiran sallah ba ba a taba yin wani kiran sallah ba face bayan kiran sallah na dawwama in dai an kira sallah sai na yi raka'a biyu yace ban taba karya alwalata ba ma asabani hadathun qattu face sai na sake alwala wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'atayn kuma sai na ga cewa Allah yana bina bashi raka'a biyu ya manzo Allah haka nake rayuwata tun da nake kuma ban daina ba kuma zan bari manzo Allah yace da shi tab wannan aikin ku shine Allah ya maka sakayya saboda dawwaman da kai kana aikata wani aiki na ibada ka duba raka'a biyu ce kawai ba raka'a dubu ba ba raka'a ɗari ba amma tun da yayi wa kansa alƙawari zai ci gaba da yi to Allah zai masa to haka Allah yake yana iya maka sakayya dan karamin abu sai baka aljanna da shi ruwa ne kake wucewa ta wani wuri kana zuba ga dangaru suna zama kana zuba musu ruwa kullun zaka wuce sai ka zuba alwala ne ake a masallaci kullum ka zo ɗabi'ar ka sai ka ɗebi butoci ka ciccika su da ruwa ka tafi a masallaci ne kake sharewa a wani aikin alheri ne kake a masallacin ku ana azumin nafila kullum sai ka siyo duk alhamis ko litinin sai ka siyo dozin ɗin lemo ka raba mutane wataƙila ba a san ma kai ganye kawa ba a wani alkawari ne kai kana ta taimakon mutane ba a san kana yi ba ko ma an san kana yi ka dai rike shi a matsayin wani abu da kake son ka mutu kana yi wallahi kar kai mamaki wannan din shine dalilin da zai shigar da kai cikin aljanna ana samun a shiga aljanna jama'a ko ba da kokobo ba aiki kawai mun taɓa yin kudu ba akan wannan ayyukan da bawa zai ba sai ya kashe ko naira ɗaya ba zai samu shiga aljanna aiki ne kurum da gangan jiki da zai da kuma lafiyar shi ku dawwama akan aikata aikin alkhairi ku koyi da magabatan ku za ku samu albarka ramadan din nan an koya mana ne mu yi alheri kuma mu dawwama mu ci gaba da yi mu ci gaba da zuwa masallaci a ci gaba da yin jam'i da mu kuma in azumi ya zo na nafila litinin alhamis a buga da mu in na sita shawwal ya zo a yi da mu duk wani aikin alheri in ya zo da mu za a yi to ka dawwama kenan alama ne na cewa ka hau hanyar tafiya aljanna insha Allah daga cikin dalilai da suke tabbatar da alherin dawama akan aiki Allah yana son bawa duk wanda yake dawama akan aikin alheri Allah yana kaunarsa da Allah ya faɗa hadisin qudsi Allah yana faɗa cewa bawa na bai kushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili yana neman kusanta gare ni da na filfili hatta uhibbahu wallahi sai na so shi hadisin bukhari duk wanda yake na filfili an ce na filfili ba farilla ba in ka lazumta kana yi to Allah zai so ka ashe in nafilar da kare na bayan sallah in nafilar da kare na kafin sallah in nafilar da kare na a ɗakin ka in nafilar da kare na a kasuwarka in nafilar da kare na a wurin ibadarka da kaga baka yi baka damu baka yi wallahi sai ta zama dalilin da Allah zai so kai kaunace ka in ko baka yi ka nisanta kanka dai ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma duk wanda ya dawama akan aikin alheri yana yin kyakkyawar mutuwa daman duk burin mu dai shine mu samu kyakkyawar mutuwa in Allah ya taimake ka malam wannan duniyar ka gama da ita lafiya ka ci riba wallahi wani lokacin za ka yi wa mutum murna in Allah ya taimake shi ya mutu akan aikin alheri akan ibada da haka dawama akan aikata aikin alheri yakan sa ka mutu kana yi ka gama na filfilinka sai ka mutu da kai aka yi sallah asubahi ka yi zikirinka na bayan asuba a ranar ka mutu jiya da daddare bayan an yi karatu da kai a masallaci an yi wa'azi an yi komai an rabu lafiya ka faɗi ka mutu ka je ka yi gaida mahaifiyarka bayan ka dawo ka mutu to wani aiki ne da kake yi na wuridi da ka ɗora wa kanka kullum kullum kana yi to sai Allah ya taimake ka ka mutu akan wannan aikin duk wanda ya mutu yana aikata aikin alkhairi wannan alama ne na husnul khatima wani bawan Allah ya saba yana yin sallar nafila a masallaci kullun yana nafila wallahi malam da Allah ya zo girmama shi zai dauki ransa sai Allah ya dauki ransa a masallaci irin kamar yanzu an zo ana jiran sallah da yana ta nafila yayi sujada kawai wutaran da ya sujada za a yi sallah ko azani ko la'asar bai daga ba wani ya dauka doguwar addu'a yake aka yi ta jira har aka tada igama bai daga ba wani yace jama'a a dan taba shi mana ana taba shi sai tuntsire ashe ya mutu ya zo sallar farilla yana masallaci yana safin gaba gaban Allah Allah ya sani watakila ya roƙi aljanna a wannan sujada a lokacin ka duba yadda Allah ya girmama shi yana cikin sujada ya mutu wani ya tashi ya yi kiyamun laili iyalin ta kawo masa ruwa ya yi alwala ya yi wuridinsa na dare bayan Allah suna da wuridi na dare a cikin gidajensu a ɗakunansu ɗakunan matansu ko ɗakunansu ko wuridin sallah ko wuridin karatun Qur'ani ko wuridin salati ko wuridin zikiri duk wanda yake ya san me yake yi to lalle yana da wani wuridi da yake a gida wanda ba lalle iyalinsa mata san yana yi ba wannan tsakaninsa da Allah ne a cikin ɗakinka da kafet ɗinka da sujadarka a cikin turakarka da wurin tsallarka kana zuwa wannan ba kowa kowa yana bacci a gida kana neman Allah to wani ya yi wannan abun ya gama ya fadi ya mutu abin da ya faranta wa iyalinsa shine ya yi wannan aikin alheri ya mutu wani ɗan uwa ne muna sallah da shi a nan yau da yana nan da shi za mu sallah a cikin azumin nan ciwo ya kama shi iyalan suka ce ka bar azumin nan yace a'a yace ban sani ba ko ciwon nan ajali ne wallahi malam ali sudan ɗaya za ku ji ana cewa malam ali sudan ɗaya anan muke sallah da shi da cijo mai furfura yana cikin azumin nan ya mutu kamar ya san zai mutu an yi an yi ya bari ya ce a'a malam kaga ita aqida da kake gani shi mumini kullun yana tafiya ne da imaninsa kuma bai da garanti akan duniya komai ya same ka kawai ka dauka zai iya tafiya ce akai akai wallahi malam a cikin Ramadan din Allah ya dauki ran shi yana murmushi to haka Allah yake girma mutane dawwama akan aikin alheri malam baki da zai iya bayanin falalashi ba kuma daɗi kam kan daɗi sai bayan ka mutu ka gama da Allah sai ka shiga kabari za ka gane cewa lalle yin ibada da dawwama akan ibada alheri ne to ai ba sai an maka wa'azi ba duk garin Allah ya waye sai mutum ya fita ya je ya nemo abin da zai ce sha ba ma gajiya muna dawwama akan nema kullum dan adam yana nema dan me dan ya rufa kansa asiri a nan duniya to me yasa ba za ka yi abin da za ka rufa wa kanka asiri a kiyama ba zikirin nan komin karancinsa dan wulidi da azkar da ake na safiya karka dinin ka bashi azkar da ake na bayan da asar karka rinka bashi salatin annabinka da ka saba kana yi na kullum karka daina istighfarin da ka saba kana yi na wulidi karka daina da wannan ake samun matsayi a wajen Allah ko da baka kashe kokomo ba kar mu yi wasa da ibada da shine zuciyarmu za ta samu kusantar Allah tabaraka wa ta'ala don haka in dai niyyarka ta girmama kake aikata aiki mai kyau to ana maka albishirin zaka mutu akan kyakkyawan aiki yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya yace wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha daga cikin hanyoyi da suke taimakawa bawa ya dawama akan aikata aikin alheri shine ka nemi Allah ya baka shari'a dan in baka samu shiriya ba shiriya ta imani hidaya da zai sa maka kwadayin son Allah din in baka samu shiriya a gurin Allah ba ba yanda za ka dawo maka na aikata aikin alkhairi kuma ka rinka takaitawa a cikin ibada me ya takaitawa kar mutum ya je rungumo abin da zai iya yi ba kai kaɗan daidai gwargwado in sadaka ce ka yi iya wanda imaninka zai iya ɗauka ka rinka yi kullum kar ka je ka taro sadakar da wataƙila in ka yi ta yau gobe jibi zuciyarka za ta ce kai kuɗi na sun fara raguwa a ka yi iya yadda za ka iya yi ka dawwama kana yi ba yawan ne damuwa ba imanin da ta tsawar da dawwama ana yi din shine fi maka kar ka ɗora wa kanka aikin da zai kai ka zuwa ga shiga kunci duk ibadar da mutum zai shiga cikin kunci ba a so ka yi iya daidai gwargwado wanda kar a samu sa'ama kar a samu malali ƙosawa da gajiyawa mutum ya ji ya gaji da bin Allah a'a yanzu wani ya ce an bashi wuridi wai kullum zai tashi ya raka a dare da daddare kaga ba za ka iya ba kai dan adam ba za ka iya yi ba ba za ka iya yi ba ka yi iya abin da za ka iya yi annabi da yana sha uku ko sha ɗaya shi kan wannan dole ne a kansa yana yi ni da kai kuma ko mai sha uku ko sha ɗaya rakoyin dare ya mu laili ko mai bakwai ko mai biyar ko kuma mutum zai iya Allah sa mata albarka abinda ake so a dai tashi kullum ai amma duk mutumin da ya dora kansa raka a dare insha Allah wata ran da ya murgina in ya tuno sai yayi darin nan zai ce kai yau dai bari ya huta to kana shiga wannan layin zance ya kare sai a baka hutun wata uku hudu baka yi ba duk wanda zai ce kullum sai azumin nafila ba za ka iya yi ba kai ka huta kai ka huta babu azumin da yafi azumin Dawuda yayi yau ya huta yayi yau ya huta Abu Darda ya ce nayi ta kokari in yi sama da haka annabi ya ce min ba za ka iya yi ba da ƙarshe ya ce da na dora kaina sai da na zo na gajiya kullum annabi yana tsora mutane akan daidai gwargwado hatta zikiri din nan zaka ji wani ce ai shi ya je yayi miliyan guda ai shi in ya zauna zikiri sai yayi miliyan 20 sai yayi miliyan 50 to me ya kai kama ga ka irga kai kawai iya yanda zaka iya yi Allah ya fi ka sanin guda nawa kai wataƙila irga wanda kake zai ƙara maka wani gururi da nuna jin cewa ai kai ka isa kai kana da wani matsayi ma a wajen Allah to daga nan kuma kana miliyan ne sai ka dawo kuma ka fara yin ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma ɗari biyar ma ba ta samu daga ƙarshe ma kuma ɗari biyu ta gagara daga ƙarshe ma ɗari ɗaya ma ta gagara da kawai ka yi iya ƙarfinka liyusalli ahadukum nashatahu duk wanda zai sallah zai ibada yayi iya nishadansa karatun qur'ani ne izu nawa zaka rinka yi kullum Allah sa mata albarka kakka dora wa kanka wahala ta yanda zaka zo kana gudun Allah kana gudun qur'ani kowa yayi iya yanda zai yi kuma ba ruwanka cewa wai wani yayi dole sai nayi irin nawa ne ai aljanna ma daban-daban ce da Allah ya halice ku tsawon ku ma daban ne iban ku daban ne zuciyar ku daban ne fuskar ku daban ne yatsun ku daban ne ra'ayinku daban ne wani kaza wani kaza ne to haka ibada kuma za ta sha bamban kowa ya yi iya abin da zai iya yi ya bar wa Allah kuma kowa da iya niyyarsa Allah zai sashi a cikin gidan aljanna amma abin da ba a so mutum ya zo ya wari ya wayi gari ya kasa aikata aiki na ibada kuma gashi yana zaune kuma kwanakinsa suna nan bai mutu ba kar a samu sa'ama kar a samu malami daga cikin abin da yake ƙara dawwamar da mutum akan aiki alheri akwai tuna mutuwa da tuna gidan lahira lalle ne a rinka tuna mutuwa jama'a yana daga cikin shagala yana daga cikin rafkana yana daga cikin tabewa mutum ya haramta wa kansa tuno mutuwa mutuwa kam jama'a ba ta da daɗi ba ta da daɗin labari kuma ba a so a yi ta duk lokacin da ka tuno ta sai ka ji ba daɗi amma zaman lafiyanka kuma shine tuna ta ka tuna ta dan ka gyara aikinka ba wani wanda suka yi alkawari da mala'ikan mutuwa cewa zan kyale ka zuwa kaza babu kuma ba wani wanda yake gadara cewa wai lafiyarsa tana nuna cewa zai dade ba ruwan Allah da wannan da haka ku tunatar da ku ku tunatar da kawukan ku ƴan uwanku da suke kwance a cikin kabarin nan ku kalli zafin ranar da muke fama da shi ba za ka iya zama a rana ba yanzu saboda zafi yanzu kana da dama ka iya zama a inuwa kana da dama ka rike mafici kana da dama kaza yanzu a nan cikin masallaci muke a gumi muna cikin gumi muna cikin zafi ga winduna ga iska ga komai to ina ga ƴan uwanmu da suke kwance a cikin kabari shi da bai da fanka shi da bai da yalwar wuri wani yana da yana da dukiya bai san adadin abin da ya mallaka ba amma Allah ya datse masa jin daɗi ya jefa shi yana cikin ramin kabari wataƙila daga nan zuwa shekara dubu kaza za a tashi kiyama yana nan a kwance a cikin kabari wataƙila da daɗi wataƙila ba daɗi tuna irin wannan zama da kwanciya a wancan gidan da ba a so a je wancan guri yawan tuna shi yakan sa mutum ya ƙara himma da yi wa kansa tanadin kwanciyar wurin ba dana lil mar'i qabla al maut yaskunuha ba'da al maut yaskunuha mutum ba bai da wani gida da zai zauna bayan ya mutu illa allati qabla al maut baniha sai gidan da ya gina kafin ya mutu a yanzu ne ake gina kabarin wancan kabarin yanzu ne zaka yi wa kanka tanadi a wancan kabarin yanzu ne zaka yi wa tanadi akan wancan kiyamar da ake baka labari yanzu din nan da kake da lafiya ka bi Allah ka rike addini ka rike gaskiya kar ka bari wani abu ya hana ka bin Allah kada ka bari wani abu ya fifici addini a tattare da kai in dai wannan duniya ce yar yaudara ce ba ta da kirki tana da cin amana tana da cin mutunci kuma duniya sai ta zo ta maka ihu ta maka elo sai ta yaudare ka kana gani ka mutu za ta ce ga ta nan ka mutu baka gama mallakanta ba ba gama samun ta ba ba wanda ya taba mutuwa ya gama morewa duniya kowa haka yake tafiya bai shirya ba bai kimtsa ba annabin Allah annabin Musa alaihi salatu wassalam Allah ya turo mai mutuwa a hadisin Bukhari ya daga hannu ya zabga mata mari yace tafi ba yanzu ba annabin Allah haka duniyar dai ashe ana cikin zamanta ana son a zauna da ita amma kuma mutuwa tana bin mutane Allah ya turo mutu a ce ki je ki gaya masa shekara nawa yake so ya sa hannunsa a bayan tinki ya kora ko gashi ya dunkule duk gashi ɗaya an bashi shekara ɗari annabi Musa ya ce to in nayi haka kuma bayan nan fa na ƙare shekarun sai mutuwa ta ce sai Allah ya ce yanzu zan dauke ka ya ce to yanzu ma bismillah kenan duk gadaran daɗewanka sai ka mutu kuma yanzu wannan zamani da Allah ya jarabe mu duk walwalar da mutum zai yi wallahi ƙasa da shekara ɗari ne wani ma wallahi tun saba'in an fara zubar da shi ba a lissafi da shi yana raye bai mutu ba wallahi ko ga yatar ɗauran aure ba za a kira ka ba wani a tamanin in ka gan shi sai ka tausaya masa yanzu ba kana kaiwa sittin saba'in wallahi zama da ƙyar tashi da ƙyar abubuwa da yawa da ake ci ba za ka ci ba wurare da yawa da ake zuwa ba za ka yi ba duk wani abu na sha'awa da kake gani kalas abinda mutane suke sha'awa su ci su more su ji daɗi kai an cire maka shi gashi kana kallo amma ba ka son sa ka kasa gane to ina mutum za shi wallahi alama ne na cewa wannan duniya ta kare maka ka fara haɗa kayanka ga ciwuka da Allah yake jaraba mutum da shi tun daga shekara talatin talatin da biyar ashirin da bakwai arba'in arba'in da wani abu Allah zai jarabe ka ya makale maka wani ciwo kai ta shan magani haka mutu yawancinmu muna kan larura waye a cikin ajiyar mutane goma a ce wanda zai yi wata guda bai sha ƙwayan magani ba kullum akan ƙwaya muke rayuwa kullum akwai wanda wallahi in ya kuskura ya kwana uku bai sha ƙwayar da bature ba shi sha ba in ba su abu sai an kai shi gadon asibiti bai isa ba da yawan mu akan ƙwaya muke yawo muke tafiya maleji kurum ake yi ka ji matar ka tana cewa alhaji baka sha maganin ka ba yau kar a samu matsala to ba ni ba ni ba ni karfe biyu ya tashi ya haɓa zaman lafiyarsa ya sha wannan ƙwayar magani in tafiya za ka yi da maganinka in zama kake yi da maganinka kullum muna kan gwada jininmu saboda kar ya hau kullum muna kan gwada jininmu kada ciwon suga ya kama mu ciwon kafa ciwon zuciya ciwon hawan jini ciwon kaza ciwon kaza har yara ƙanana za ga yanzu ka je asibiti ka tambayi likitoci karamin yaro sai jama'a yana da hawan jini karamin yaro sai ka je yana ciwon zuciya da yawa yana da ciwon suga da yawa ciwon ya zama rampant ya zama uniform kowa yana fama da shi ba ka da rana ta hutu babu ka daina cin kaza ka daina shan kaza ka je wancan likitan ya ce ka daina cin kaza wani kuma ya ce a za ka iya ci ɗan kaɗan kaɗan wallahi akwai wanda aka ce masa wai shinkafa ce yake so zai ci aka ce iya shinkafar da za ka iya ci cokali ɗaya yanzu akwai wulakancin da ya wuce wannan cokali ɗaya wai kuma wai ya sa wai wai ganye ya lullube ganye ya lullube shinkafar gaba ɗaya kana ji kana gani za a mai da kai ka rinka rayuwa kamar ta dabba kullum cin ganye kuma shine zaman lafiyarka sai ka ji ana ai ganye shine lafiya ka duba ganye fa haka za ka yi tana nikarsa shine kuma zaman lafiya ba daɗi a baka amma kuma haka za ka ɗebe shi ba yadda za ka yi duniya kenan gidan yaudara ba ta da aminci in akwai wani wanda yake jin yana jin daɗi a duniyar da ya ɗaga hannu ya faɗa maleji ake yi to yanzu duk wannan ya hana ka ka tsaya kai tanadi na gamuwa da Allah ya kai dan uwana da haka yan uwana mu rinka tunawa da mutuwa mu rinka tunawa da ranar lahira wannan shine zai taimake mu wajen yawaita aiki alheri takaita buri shine kasarul amali saboda tsawaita buri yurisul kasala duk wanda yake da dogon buri yana ganin zai dade yana ganin sai yayi kaza sai yayi kaza yana tabbatar masa da gadan masa da kasala sannan yana lalata masa aikin shi yawan ta zama da mutanen kirki duk wanda yake zama da mutanen kwarai to za ga yana aikata aikin kwarai haka kuma duk wanda yake zama da mutanen banza to insha Allah sai ka ga yana aikin banza da ku yi kokari ku nesantar da kanku da zaman majalisu na mutanen banza waɗanda ba addini a gaban su duk majalisar da ba Allah za a tunatar da kai ba ka rabu da ita wallahi baka san masifar da kake tarawa kanka ba da ana nuna maka zunubinka billahi azimu wataƙila ya fi ƙauyen ku girma ku daina zama da mutanen da ba na kirki ba ku yawaita kwaɗayi akan zama a wuraren da zai ƙara muku imani duk zaman da za ku yi da abokananku ku jarabci kanku da cina lahira an ce sahabbai idan sun zauna in ka gansu a tare sahabbai ko tabi'ai to ana cikin zama sai wani zai ce ku tunatar da mu ya kiyama sai su ta hiran kiyama wani ya ce ai in an zo kiyama za a yi kaza in an zo kiyama ma za a yi kaza har su gama zaman nasu haka wata rana da sai a ce kai ku tunatar da mu mutuwa haka suke yi zaman su in kaga suna tattaunawa ko dai akan lahira ko akan abin da zai amfane su na duniya su kasuwancin su noman su sana'a su amma zaman zagin mutane zaman hirar siyasa kai ta zagin mutane wani baka taba haduwa da shi ba za ka taba haduwa da shi ba ka tara kanka zunubin da har kiyama ta tashi wataƙila a kiyama ma ba lallai kwaɗu ba amma sai ya neme ka akan laifin da kai mai zagi zagi zagi na mutane yi da mutane zagi ka saki jiki kai ta zagin mutane wannan mutumin fa ba cewa aka yi dan ya zama shugabanka ko ya zama Allah ya dauke in ka zage shi babu zunubi ba wallahi akwai wallahi duk wanda ka zage sai kun tsaya gaban Allah kun yi lissafi wallahi ko kafiri ne ka zo ka zage shi me ya maka amma ya zama ɗabi'ar mu ba ma tuna lahiran mu kawai sai dai mu ta barna mutum ya zo sai ranar da ya mutu zai nadama ya ci ya tsaya yau mulayan fa'un na damu ranar da nadama ba ta amfani ya ku yan uwana ku ringa karanta tarihin sahabbai siyarus salihina as-sahaba wa man tabi'ahum sahabbai da wanda suka bi su duk wanda yake son gyaran imani da dawama akan aiki to ya rinka karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar sauraron malamai ta hanyar karanta littattafai don wannan yana ƙara wa mutane himma da ainihin wato kusantar ubangiji zikiri aska askaru subai gaba ɗin rayuwar ɗan adam Allah ya liƙe ta da zikiri da ambatan Allah in za ka kwanta bacci kai zikiri in ka farka bacci an ce kai zikiri in za ka shiga ban ɗakinka kai zikiri in ka fito ma kai zikiri in za ka ci abinci kai zikiri in ka gama ci abinci kai zikiri in za ka fita gida akwai zikiri in ka dawo gida akwai zikiri in za ka shiga kasuwa akwai zikiri in ka fito kasuwa akwai zikiri in za ka hau mota akwai zikiri in ka sauka mota akwai zikiri in ka za ka shiga masallaci akwai zikiri in ka fito daga masallaci akwai zikiri in ka zauna a masallaci akwai zikiri in kana tafiya akwai zikiri in ka hau tudu akwai zikiri in ka gangara duk akwai zikiri duk wannan abin da na gaya muku wallahi akwai hadisai a kansu da abin da annabi ya ce a fara ku gaya mun wani lokaci ne dan adam yake da shi da ba zai ambaci Allah ba zikiri abincin mumini ne baka da wani lokaci na banza yawan istighfari yawan salatin annabi yawan karanta qur'ani yawan fadin la ilaha illallah wannan yana cikin abin da zai wanke maka zuciyarka ta yi tas kamar farin kyalle da kuma kankare maka zunubinka salatin annabi ba sai na muku bayani akan salatin annabi ba abin da yake ƙarawa bawa kusantar Allah kuma da kusantar annabi malamai sun faɗa duk mutumin da yake yawaita yawa annabi salati to in kiyama ta tashi ka neme shi kusa da annabi Allahu akbar duk wanda yake ya dora wa kansa yawaita yi wa manzon Allah salati to idan Allah ya tashi kiyama ka zo neman shi ka nemi kusa da annabi yana can kusa da annabi manzon Allah ne ya faɗa ya ce wanda yafi kowa kusanci da ni a cikin ku aktsarukum alayya salata wanda yafi yawan yi mun salati a cikin ku istighfari ku rinka tuba ɗan uwana ba a rayuwa ba a istighfari muna laifi muna zunubi wayar ka kadai aka barka da masifar da take jawo maka a duniya wallahi ce ka bala'i hisabi da wayar ka kawai abinda ka gani a wayar ka abinda ka karanta a wayar ka abinda ka danna a wayar ka abinda ka taba a wayar ka ya ishe ka masifa da tashi hankali ban ta sauran abubuwa da haka manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu ku nemi gafara Allah fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace kullum sai na istighfari guda 100 idan annabi zai yi 100 ni da kai guda nawa ya kamata mu mutuba tubu ila Allah wastaghfiru wa yastaghfiru rabbakum thumma tubu ilay ku nemi gafara ubangiji ku ku rinka tuba kun san tsakanin istighfari da zunubi istighfari yana cin zunubin dan adam kamar yadda wuta take cin auduga ka gwada kyaftawa auduga wuta a shana ka ga yadda za ta murkushe ta wutar za ta murkushe audugar haka duk wanda yake astaghfirullah wannan istighfari yana haɗiye zulmin da ya aikata ne da samun arziki da kusanci Allah ya'ya masu albarka duk a cikin istighfari duk malamai sun yi bayani ku nisanci dukkan wuraren barna ku nisanci dukkan abin da zai lalata muku aiki ku nisanci kallace kallace القنوات الفاسدة الفضائية كله كلن فيما فيمي كلن ساتلايت كلن كونجرين ساتلايت كلن أبوه na duniya. zaka wayi gari baka sani ba wallahi kana ibada kaga wannan abin da ke gani Allah ya san irin zunubin da kake tarawa kanka duk abin da Allah bai yarda da shi ba ka gaya wa zuciyarka wallahi idan ka kalle shi sai kun tsaya gaban Allah Allah ya mana arziki ya ba mu taimako ya mana kaza amma mutum a cikin ɗakinsa zai tara wa kansa zunubin da zai shiga jahannam malam malam malam kaji mutanenmu akwai wanda gidansu bai da tsarki komai kalla suke ka ga tsiraici ƴaƴanka su ga tsiraici kullum gidanka kiɗa waƙa kamar gidan shedan ƴaƴanka ba karanta Qur'ani sai dai wake-wake na'am Allah ya maka arziki na'am Allah ya rufa maka asiri mutum ya sa talabishin iya faɗin katangar ɗakinsa komai yana ganinsa da tsiraici da kiɗa da waƙa mata tsirara wani tashan suna rawa wani wata tashar suna kada jikinsu wani lokacin tashoshinmu namu na hausa tsiraici wake-wake kana tsammanin Allah ba zai tambaye ka kan wannan ba wallahi sai Allah ya tambaye ka duk wanda yake da ɗabi'ar kalle-kalle da kallon fimafimai da jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake ya jira haɗuwarsa da Allah tabaraka wa ta'ala ku rage ba a ce karka kalla ba amma abin da zaka gani Allah ya yarda da shi baka san an ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ba da ji da gani da abin da zuciyarka ta kulla ta aiki da shi baka ji Allah zai tambaye ka ba ka mutu ka bar bala'i a gidanka ‘Ya'yanka su koyi fasadi a hannunka’ iyalinka ba za ta tashi ta yi sallah akan lokaci ba wallahi malam akwai gidan da awa 24 kallo ake mai gidan zai dawo yana sallama mata gidan tana nan tana makale tana kallon talabishin in babu wuta ya bada kudin diesel a tayar a saba wa Allah jama'a kan mu rafkana kar mu yaudari kanmu fa mu rinka gaya wa kanmu gaskiya mu rinka tuno abubuwan da za su lalata mana lahiranmu wannan duniyar da kuke ganinta da sunan jin daɗi da morewa ina jiye maka tsoron ranar da za ka tsaya gaban Allah yana maka tambayar da ba za ka yi ba da amsa ba cikin abin da malamai suke faɗa a duniya yake shagaltar da mutane shine kallace-kallace na banza da na batsa da waƙe-waƙe da tsiraici wani abun ma Allah yake zagi wani abun ma addini ake zagi amma ba ka fashi ba za ka tashi kai kiyamun laili ba amma abin mamaki akwai wanda baya bacci sai bayan karfe uku wata mata ta kawo kukan mijinta cewa yana tara ma ƴaƴansa gaba ɗaya kunna kaset fimafimai na batsa na tsiya wai yara a zo a shakata ta ce ba za ta samu yi ba saboda akwai yadda qur'ani an bata islamiyya ya ce ba za ki kawo mana rabuwar kai a gida ba mu kanmu a haɗe ki ki zo sai an gama kallo ki je ki haɗe ki ka ji kallon sai ka ce wata tsiya ce Allah kiyaye ni'imar nan da muke neman ta in mun yi wasa wallahi ita ce za zama sababin halaka inni lakum nasihun amin da ƙarshe ya koyan uwana ku cike wannan bayanai nawa da yawaita yin azumi a cikin wannan wata na watan shawwal musamman azumi da manzon Allah ya kwadaitar da mu hadisin Abi Ayyub al-Ansari ba shi kadai ba sahabbai wajen mutum goma sha biyar sun rawaito wannan hadisin duk wanda ya azumin Ramadana sannan ya biyo da guda shida a cikin wannan wata na shawwal za a ba shi ladan azumin shekara guda an sha yin bayani malamai suna ta bayani Allah ya musu albarka duk wanda ya ramadan din nan yana da ladan azumi na kwana ɗari uku duk wanda ya wata ɗaya ramadan yana da ladan azumi kwana ɗari uku kwana ɗari uku shine wata goma Allah cikin tausayinsa da rahamarsa da jin kai ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnanta mana yin azumi guda shida wannan azumi shidan idan kai za a baka ladan azumi 60 kowane guda daya kowane guda daya yana dauke da ladan azumi goma 60 ka raba ta gida biyu wata biyu kenan ga wata goma ga wata biyu shekara guda to shine kana ka siya min dari hadisi imam muslim a shekar ka bari shedan ya rude ka ba kai ba Allah yana son mu da alheri yau me ka rasa a duniyar nan Allah ya ce bike ka a littafinka an rubuta maka gaba ɗaya shekara kada azumi ai ka huta yanzu sai an maka wazi sai an roƙe ka dan Allah sai an ce kaza yau nawa tara ga wata ko goma ga watan shawwal wani sati yana zuwa ya kusa tafiya yi kokari kai wannan azumi ko malami sun faɗa Allah musu rama ko kai su a dunkule in ka yi su a dunkule ka huta shikenan ka samu lada ko ka yi su a rarrabe kai ɗaya ka huta kai bi ka huta kana da yanci kuma kai da wuri ana maganar a jinkirta a jinkirta in an ce a jinkirta wasu na ce a jinkirta a jinkirta har akai wata kaza na to goben naka ne jinkirin da za ka yi wata mai zuwa ɗin ko kwanaki masu zuwa suna hannunka ne suna hannun Allah Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard daka mu yi mu daure mu yi saboda mu samu ladan karka yadda wahala tunanin koshi da ci da sha ya hana ka neman falalar shiga gidan aljanna ku roki Allah ƴan uwana ku yawaita addu'a rayuwa ba a yin ta sai da addu'a kuma in za ku yi addu'a ku tuna cewa Allah ne ya ce ku roƙe shi huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din ku roƙe shi kuna ikhlasi a gare shi tabaraka wa ta'ala Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka a kaina ka ce ina kusa da su Allah ne ya ce ku roƙe shi duk abin da za ku koyi addu'a manzo Allah ya ce addu'a huwal ibada addu'an nan ita ce ibada gaba daya hadisin al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad Ubangijinku ya ce, Ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku. Haka yin addu'a yana cikin abubuwan da suke maganin abokin gaba shine shaidan. Shaidan baya son addu'a. Addu'a ita kuma aduwul bala'i. Sannan duk wani bala'i da zai iya samun ɗan adam, duk wanda yake addu'a, to insha Allahu ya sanya wa kansa wata katanga ta ƙarfe ta bala'i da za a kare shi daga bala'i. Ba ka son masifa, dage da addu'a kana san Allah ya san da kai dage da addu'a da roƙon Allah duk masifa tana sauka ne a bayan ƙasa idan mutane suka guji Allah tabaraka ta'ala kuma addu'a makami ce ga mumini da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa takatsantsan da kiyayewa baya hana kaddara ta faru amma addu'a yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfani ga abin da ya sauka bala'in da ya sauka da bala'in da bai sauka ba nan gaba masifar da za ta zo nan gaba addu'ar da za ka yi roƙon Allah shine Allah zai kaɗe maka bala'i duk mutumin da yake roƙon Allah ko da Allah ya zo da rabar sanarwa ba za ka ya kawo mai da sauƙi saboda yana roƙon Allah kuma yana yin addu'a da haka kada mu manta da yi wa kanmu addu'a da yi wa ƙasar mu addu'a da yi wa rayuwar mu addu'a da yi wa ainihin wato imanin mu addu'a Allah ya tsare mana shi kar ku bar addu'a dan addu'a ita ce jari gare mu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله